بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren alhamis daren 21 ga watan zulqada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga muka zuwa madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da 30 ga watan 6 shekara ta 2021 wannan kuma insha Allah shine kaset na 417 daidai cikin jerengen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna fatan Allah azurta da karatun hadisan manzansa da aiki da su da amfana da su duniya da kiyama yan wa ana jinmu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiyya wadda ke number 4 madarkaci road gaskiyale auzaria kaduna state nigeria ita darul hadithin salafiya makaranta ce da albani ya gina a nan garin zaria kaɗai don ya cimma manufar da awarsa da yake muna fatan allah da nufi allah ya sa albarka kafin ci gaba da karatu akwai wani abu da ya fada ɗaya daga cikinmu alhaji umar mai shara wanda ke kwashe mana abin nan nan abuwal dosbin haka nan makaranta da dai sauran abun nan wani mai ɗan ba ɗan ajin jabir ne a nan makarantar kuma rigula a tanda bai wasa da karatu ƙwarai da gaske ya samu haɗari je zai taho makarantar ma kenan ya je ya gaito wanda sun ba sa suna tsumburi a kanto ce su dawo zai ɗauko wani ma ya je ɗauko littafin ko ma ya ɗauko littafin ya samu wani zo kwabɗa mai mashin ya buge shi to har yanzu yana nan unconscious har yanzu tun jiya da daddare to mu tashi cikin addu'a Allah ba shi lafiya Allah sauƙaƙa mai lamarin Allah ba shi lafiya Allah sauƙi to kafin nan akwai tambayoyi da muke kwantar su tun baya a tambayoyin ga su kama haka insha Allah ta'ala kuma haka za mu ci gaba da gudanarwa Allah da saboda in mun ce bari sai karshen karatu amsa tambayoyi wato mintuna ba mu da ya kance lokacin mintuna za mu karasa tambaya ta farko wannan mace take assalamu alaikum ina tambaya malam ya halatta na riga roƙon Allah akan Allah ya bani tsohon saurayi na da aure alhalin ina da auren wani a kaina domin ba na son wannan mijin nawa auren dole aka yi min kuma har yanzu ina son wannan saurayin na shi ma yana sona sannan ta ƙara cewa kullum saurayin ya fita wannan tsohon mijin ya fita addu'a take Allah sa kai dawo lafiya ha rikici tabji bakan eh rikici tabji ne ma da albani ba to ta yana za a fara da wannan maganar ma tukuna a na farko dai ya kamata mu san tsarin aure a musulunci karan farko kenan mu san mu iyaye su san limit ɗinsu da boundary nasu iyaye zama suna da sun san bodar da ya kama iyaka inda ya kamata su tsaya da irin fawa da Allah ya ba su ‘ya'ya kuma su san haƙƙin iyaye a kansu wani abu na farko kenan a shari'ar musulunci ba shari'a ta gargajiya ba ba a aurar da mace ga mijin da ba ta so a shari'ar ta musulunci ba ta gargajiya ba ba a mene ba aurar da mace ga mijin da ba ta so in in za su iya tunawa cewa za mu ga a cikin hadisin da imam ahmad da abu dauda suka rubuta da magana ingantacciya shine hadisi ne ba zai gaza daga daraja ta hasan ba hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu wata mata budurwa ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi cewa mijin mahaifinta ya aurar da ita ga wani wanda ba ta so na ba ta fahimta manzon Allah bai ce da wannan baiwa Allah annabi ya ce to in ta so ta zartar da wannan auren da babanta yi idan kuma ba ta so tana dama ta rusa wannan aure din ina fata kun fahimta inda ma cin kujera shi da fi to a sa nan din yan wasu fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce shine aka ce fa khayyaraha manzan Allah sai ba wannan budurwa zaɓi cewa ko dai ta zartar da auren da babanta ya ɗaura mata ba ta so ko kuma tana iya ba mata rubuza wannan auren ta ce to na yi haka ne na zartar da abin da babai yanzu amma ina so in ba da darasi ne da 'yan baya iyaye sun cewa ba ba su da irin wannan iko ɗin nan mallaka wanda suke so kawai wanda suke so su aurar da shi ya kaɗan to wannan tabbataccen hadisi ne shari'a ce kuma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba aurar da mace ga wanda ba ta so idan har aka daura idan har bata yadda ba har yanzu wannan aure bai yi ba ina fatan fahimta in an daura bata yadda ba to har yanzu wannan aure bai yi ba tukuna sai fa in ta ce daga yanzu ta haƙura kamar da wannan sabiya ta ɗauki abin da babanta yi ta yarda da shi to wannan sai zama auren ya zarto mana zarto auren da rashin shi yana hannunta ne a wani lokaci din jama'a fata an fahimci wannan abu to wata matsala ta taso irin haka idan har aka lalaba a bata so ta haƙura aka tafi ina fatan fahimta har aka samu ya da wane ne wanda 'ya'yan halasa ne har yanzu tunda bata kai ba tunda ba dama terrorism motion akai da suna da wayo ne 'ya'yan shine idan aka wa mace auren da ba ta so to tana da dama ta kai babanta ƙara i'm sorry wannan word na dai amfani da shi tana da dama ta kai matsalar a wajen hukuma shari'ar musulunci kuma za ta kira uban ta zauna da shi ya ake ka auren ta ga wanda ba ta so a ni ga abin da riga ya magani shi alƙali a nan sai play din road din shi na ɗin babansa gaba ɗaya akwai wanda zai gyara matsalarsa iya gyara in ba ta gyaru ba to wajibi ne a raba su saboda kun ga irin abin da auren dole ke haifarwa shine kashe-kashe ke haifarwa karuwanci ke haifarwa mafi wayan wanda kake ganin asalin karuwanci da aka fara a Najeriya ma daga auren dole ne daga auren dole ne asalin karuwanci kun san karuwanci ko yara ba san karuwanci ba kuma shine mata ne an masu wannan tabaro garinsu wannan ta taso daga gumal wannan ta taso daga asaba sai zo su haɗiya wani gida dukkansu an musu auren dole kuma musu sai su kama wani gida to ya za su ci da kansu ya za su yi kaza babu dole kuma su ba da kansu ga wasu mazaja asalin shi ne karuwanci su kama gida haka suna suna zo irin wannan abu to asalin auren dole na gashin abin da ya haifar da shi wannan karuwanci sannan kuma yana haifar da kashe-kashe don haka ba daidai ba ne shi uban ya tursa samu a cewa sai ta auru wanda yake so ina fatan fahimta abinda ake negotiation ake cikin hikima ka iya mallaka ƴaƴanka ka iya zama da sunna in kace masu ga wanda kake so su aura za su ce to na gode baba ina fatan fahimta kar kuma ka zaɓa musu abinda bai zai ba yarinya tana nan yan shekara goma sha hudu sha biyar sai ka ɗauki tsoho ɗan shekara sittin tamanin ka ce shi za ka aura mata ko kuma wani yaro ɗan iska ɗan gidan abokinka kawai ko wani abu tsakanin da Allah wannan ba daidai ba ne iyaye su ji tsoron Allah su kiyaye wannan ɓanna da ke faruwa da yanzu wannan yarinya in banda tana da addini ko wannan matar da za a yi wa gari ta kashe mijin wanda ce tana fatan kada Allah ya dawo da shi lafiya me kake tunani kenan in abin ya ci ta za ta ɗauka makami ta daɓa mai za ta za sa mai guba ya ce mutu ina ganin dan ustaz ya rijima ta iya daure ta zauna a haka za ta iya kewayawa da wancan mijin kuma tana abin nan suna daduro da shi da haka kai ma mai auren na dawo kanka kai ma shawara shine kakka yadda ka aure mata da ba ta son ka na me za ka kafe kai sai wacce ga matan nan Allah ya birjik a duniya aka ce in wani kika da kwana ɗaya wani sai so ka da kwana dubu in wannan ta ce ba ta yi da kai sai ka ƙetara ka je waje sai ga wata ce ma ka addu'a kuma kai kai mata gaba ɗaya ina fatan fahimta amma ka ce a ringa maka to ai yarinya ce ai za ta gyara in ta zauna ta gyara zaman ba zai taɓa yin daɗi ba jama'a fira aka yi a rediyon kano ne ba na manta ba ko rediyo ne ko jikar mugori mata ce a nan kano aka wannan abin shekararsa talatin da aure da mijin suna da yaya da jikoki rana ɗaya yi karambani ce wancan o kika ce ba kya sa aure gashi har da jikoki kike kaza da kaza kaza sai ta ce mishi au ka dauka hai zuma ina son ka ne kawai ne wa iyaye na biyayya ne na zauna next abin da ya faru sai bari ka gani sai ta dauki danta ta tsumbula a rijiya ta yi iwu ko dirke mai gashi ya kashe mata da wannan kissa cewa ka'iya as a result of auren dole jama'a na fata kun fahimci wani abu shekara talatin a shekiya tana nan amma tun da irin tarbiyya ce ta da tana ganin kimar iyayenta ta haƙura ta zauna to kun gani yanzu da ba su irin daure ba abin da yake don haka muna ba da shawarar farko iyaye su hukunci matsayinsu a cikin addinin musulunci suna iya aurar da 'ya'yansu ne ga mazajen da suke so da su da 'ya'yan kuma ba shawara su zama suna da fahimtar juna ta yadda za su iya ba shawara ko a wancan ko na baki wani kaza da kaza wannan kenan abu na biyu su mazaje muna ba ku shawara don Allah ku kiyaye na cewa kan mazajen da ba ku ba sa son matan da ba sa son ku akwai mata da yawa ga sanin duk irin macen da kake so in nan baka so ka kiwa can wani je mana amma kai kenan dan ana ce haba ina fatan fahimta sai ka ce ita kace ita kadai ce autan mata sai ka juya ka tafi waje ina fatan fahimci wani abu to nasiha mu ga ita kuma yarinya wadda aka auren dole aka yi haka din ta tsaya ta kalla me baban ta yi ta haƙura ta cire adifa kun fahimta ta cire maganar wannan love da ake cewa yawa ce ma daɗin baki my love my sweet ya cika ta da surutu duk ta ajiye wannan tukuna ta yi amfani da hankalinta ina ba ta mutu na abu shi ne mai babanta ya hukunta a kai kun fahimta babanta ya hukunta cewa ya ba ta wani mutum ita ga irin ke so wani irin mai zazzage wanda nan ne misali hands down ko da wizi ko da irin kaza kaza irin wannan wanda shi iya irin shi ne ko kuma kawai mai surutu ne bai da wani kwaliti kamata aura sai babanta ya cewa wannan da ki kawo bai dace ba ina fata kun fahimta sai ya ɗauki wani wanda yake ya fi wancan dacewa in terms of what addini ɗabi'a da kyakkyawan hali to muna ganin a wannan babi kuma ga ubankiyar gayi wannan auren don kake kunyatar da shi sai ki roƙi Allah ya ba wannan haƙuki haƙuri in zai yi fa in zai yi haƙuri ki zauna da wannan miji da baban ke zaɓa miki mai addini mai ɗabi'a ta gari mai kyakkyawan hali mai asali na gari wancan sauri nake mai surutu da iya gayo ki haƙura sai ki ci gaba da addu'a da tawassuli cewa ya Allah yadda na haƙura da abin da nake so na yau iyayena biyayya ɗin nan na haƙura saboda zaɓin suke min ya fi ya Allah ka wanke abin da ke zuciyata ka canza min wani al'amari sai ki ci gaba da addu'a haka ɗin nan ina fatan fahimta wannan shawar da muke ba ita wannan yarinya kenan ko wannan mata mai aure muka ce in zai yi don wata ƙiya ta fi ƙarfin gyara don zai yi to sai ki wannan ki ci gaba da addu'a da kuma kau da kai distan tunani ya zo zai mai zaki irin wannan addu'a din sai ki kau da kai ki turce ɗan ki ɗauka shaidan ne ke izaki wajen yin wannan abin kuma wani abu da ya kamata ‘ya'ya mata sani kowa ma ya sani a sa'an tuhibbu shi an huwa khairun lakum na sharrun lakum wasan takarushan wa khairul lakum tayi ku zo ba ku san abu zama shine alkhairi tayi kuna san abu kuma sharri ne tayi wanda ke so dinnan ba shine alkhairi ba wanda baban ke zaba miki shine alkhairi din ina fatan fanci wannan abun muna fatan a bisa wannan zama dan haska game da wannan hada kadar kifaya insha Allah muna fatan Allah muna kuma addu'a ga ita wannan mai tambaya din Allah sa mata mafita a cikin wannan lamari din idan kuma ta ga abin ya ci tira ba zai ba to ta kai mas'alar imma wajen babban malamin garinsu imma ta kai wajen alkali kuma in ta haka kawai wanda ya zage ta ce ba ta da kunya don wannan sahabiya ce ta je ta kai kara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina ba ta fahimta ma'ana ta kai kotu da haka in aka yi mata ta gaba za ta iya ba ta kai ƙara wajen alƙali ko limamin musulmai ta wani bata laifi ka azarge ta Allah sa mu dace Allah haɗa kansu abin a sa abin da yake daidai don ba mu san waye mijin ba shi saurayin very good shi saurayin abin da muke ce mai shi kuma ji tsoron Allah Allah maka albarka shine ya ji tsoron Allah ya daina waya da 'yan mutane dai zuba matar shi bane yanzu haram yake ko a titi ya ganta ya kau da kai yi ko titi ya ganta ya kau da kai ba dama ya tsaya ya tura mata text message ta turo mashi ai chatting ai wannan ba su bai da wannan dama din malamai sun ce in yi haka ya haram da haka bai halarsa gaishe shi wani mu'amala da matan mutane ba yana haka din yana a cikin babu yana cikin farfajiyar haraman ne Allah shi kiyaye shin malam ya halasta a yi alwala a kima kewayi ma'ana a bayi ya halasta a yi alwala malamai sun ce matsala biyu ne akwai bayi irin na gargajiya yana mun daga fitsari can da ka shiga zarni na bugoka da wani ka ce to kaga alwala akwai bismillah a cikinta irin wannan bai halasta a bismillah a cikin shi ba irin wannan bayi din irin wannan abun amma bayin da yake baka iya ganin kazanta kaman bayikan zamani da ake wanda akan wata kwalba ce mutum tsiguna ma ya tura ruwa ga turare an sa kan shi maki misali ka ce za a yi alwala a wajen bin baz ne ce sai dai addu'ar da ake an gama alwala sai ka bari in ka fito daga wannan sai ka abin bismillah ita ma ba ka ta za ka yi ta kaman wato ba ka daga murya da ita ba kun fahimta za a yi a bayi in wake modan bayi da ake da shi dinnan amma in wancan kace kace dinnan suka ce ba za a yi a cikin sa ba Allah gafarta malam gwamnan jihar ondo ya gina masallaci a cikin government house ya buɗe masallacin kuma aka yi sallah tare da shi ya tsaya a sahun gaba a bayan liman amma fa shi kirsa ne bai karɓi musulunci ba a matsayin ba san ko meye matsayin bin sa barin sa yi sallah kenan wai gwamnan ondo ne to kun ji wani abu ya gina masallaci a government house a matsayin shirkin sa kuma sai solidarity sai zo ake sallah da shi ina fatan fahimta eh to haka mun zaci me za ce ya zo an yi sallah da shi ya yi mu musulmi kara to ya hukuncin wannan shi a matsayin haka din tun kullum matsala guda biyu ce matsala farko magana kirsa ya gina masallaci ina fatan fahimta eh sannan matsayi mene kuma gwamnati ta gina masallaci sannan hukuncin ko mene shi ya sallah na farko dai abin da kamata a gane shi wannan yanzu mai tambaya kamata ya gyara cewa ba wai gwamnan ondo ya gina masallaci sai ce gwamnatin ondo dai gwamnati ta gina ba shi ne gina ba ina fatan fanci wani abu da haka kudin da musulman ondo da kiristancin ondo suke da tarayya akan shi ne aka ɗiba aka yi matsala shi ne aka gaba ba ma matsala akan wannan matsalar da haka za a shiga a sallah lafiya lau ba matsala jama'a sun fanci wani abu to in kes in ya zama shi ne da kudin shi ya gina fa da yawan malamai sun ce za a iya sallah a masallacin wannan ya danganta kuma tunda annabi ya ba mu ya ba manzon Allah kuɗi ya ba shi kyautuka kuma ya ansa sannan kuma ga wancan bai hudan wanda annabi ke cewa kar yahudi wane ne wancan da ya ba manzon Allah wakafin duke cewa in ya mutu a ba manzon Allah duke shi wanda ya mutu a yakin Uhud da sunan bai hudan nan kuma la amma kun gane kissa ko eh ba mut'im ba wani bai hude ne lokacin da aka yi sulhu da su a ƙasar Madina da aka zo sai ce ku zo mu je mu ce annabi Muhammad yaki saboda mu alƙawari za in an taso mana za mu shiga in gaba daya sai huda suka ce ai su ba su aiki ranar asabar ba su ne sai ce a wannan ba ba magana asabar cewa muka mun yi alƙawari kaza kace zuwa ce sai je shiga yakin yana zuwa aka kashe shi to kafin sai ce in ya rasu a can duke shi a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah dauka yi abin annabi ya bi shi kuma cewa in akwai alkhairi ai huda to shine mafi alkhairin su sun ce to wani daga cikin dalilai da yake hukunci cewa idan da wani kirista zai gina muku masallaci in kuna so za ku iya amsa ina fatan fahimtar aka sallah a cikin kuma mene ta yi to don kan manta amma irin shekarar da muke ciki a shekarar da muke ciki yanzu akwai wani wani salon yaƙi da ya fito wanda malam albani sa mai suna in kun san wata ba ku san wata ba kun gane yanzu in wancan bai hudu ya bada tsarkin zuciya bada maƙauƙis ya ba don haɗa zumunci tsakanin gwamnati da gwamnati hurɗar diflomasiya Allah sana fata kun fahimci wannan abin to amma yanzu kamar abin da mati kuka mati kuka wannan rabran na bishop na wanda ke base a sakwata din nan wanda ke ya zauna a sakwata din nan asalin shi nan kaduna ne da wani fasto da ya a ingi abin nan adamawa sai a zo a ce wai yau ga fasto ya kira musulmi ana azumi wai shi ma yayi azumi sannan kuma ya kira su shan ruwa ga abinci an yanka ana kaza a kira limamai a zo a ci abincin faso ya musu bude baki ina fatan fanci wannan abin ko kuma sai kamar mata kuka shika sai ce mata kuka kai sai ce ya bude wata gidauniya zai ringa taimakon almajirai su ringa karatun alkur'ani wannan ba fa irin wani kafa zama waye musulmi ba fa irin wannan bane wannan in kun san wata ku sau shi ne wata hanya ce yanzu sabuwa ta salamtar da musulmai na ce salamtarwa shi ne akwai hajizi na alwala'u walbara'u tsakanin musulunci da kafurci tsakanin gaskiya da ƙarya to so ake a cire wannan hajizi ɗin wanda kuma zai cutu shi ne musulmi ina fata kun fahimci wannan abu sannan akwai yaudara a cikin wannan lamari ɗin shine yaudaro da musulmai su koma wani kiristoci su kuma kafarai sakamakon wannan lamari din shi sa da aka yi adamawa sai su kiristoci suka ce to su sun yi nasu karas suna jira su ga in kirsimeti ta zo wani irin kara musulmi za su yi sirama ina fatan fahimta to mun san kodewa cikin musulmai sun ce ba a taɓe raɓari a wajen malamai ba za a ce arna celebration na wani abu na addininsu ba to su kuma suna so ne za a zo a taya su celebration in sallah ta zo su ma mana in kirsimeti ta zo a gama liman wane da babbar riga da wurin shi ma a gaba ana hallelujah shi ma ya ce amen kenan kun fahimci wani abu idan liman ya haka ƙauyawa da ke daji wanda za a ɗauki wannan bidiyon a je a kai masa a claim me za su fahimta kenan kun fahimci wani abu don haka mugun haɗari ne wata fikira ce mai haɗari da danno musulmi amma ban gama an waye da an allura da wannan matsalar ba kamata musulmi zama wayayu kada a ringa ɗaukar mu da umumat umumat a ringa hukunta sauran al'amura na khususiyat da haka kamata ya ce musulmi ce a ai rabbaran ba mu da bukata wani abu ko kuma san da ya masu bude bakin ma sun ci kenan sai ce da ya fade magana to sai na sai ce ai mu ba ma tarayya da ku a cikin al'amuran ku gaba da addini BBC ta dauka kowa a faɗi wannan magana aji kaga uban zai ƙara yi cewa ai ko sai ka musulunta ma tukuna ina fatan fahimta rabbaran mati kuka ya ce zai ɗauki musulmi ya almaji dubu kaza zai masa abin nan anya arne irin mati kuka arne baki irin amatin zai iya taimakon musulmi su iya ƙur'ani su iya hadisi su addinin musulunci kun fahimci wani abu walla ba zai yi ba ina fatan fahimta saboda Allah ya gaya mana cewa kabura alal mushrikina mata da ohun ilaihi abin yana masu kunci da awar da muke zuwa ga addinin musulunci ba sa jin daɗin lamarin kuma Allah ya gama wa duma anittum qad badatil bagada'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar Allah ce a ta fuska ta bayyana amma na zuci ba kuma san shi ba tukuna so ba zai yi abin nan ba ina fatan fahimta kuma abin da muke cewa mati kuka a wannan wajen ba akwai kiristoci da ke daji ba su iya firamare bai sakandare ba suna shi yiwa da fatara su ma to je taimaki kiristoci yan wanshi mana mu ba mu da kayan mu jama ko kun lura eh ga gobara a gidanku tana ci sai ka bar ta gidanku sai ka je ka ta gidan wasu kun lura to wannan abun ya kamata da malamai da 'yan siyasa su faɗaka da wannan lamari din a musulunci mutum musulmi ba zama wawa annabi ce almu'minu kayyisun fadil musulmi mai basira ne mai hangen nesa very smart haka yake da an kulɓo wani abu zai iya gane kuma zai warware ina fata an fanci wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu game da shiga shi faso ko ko akinsa je sallah wannan gaskiya ba daidai ba ne baya halasta da abashi ba wai sahun liman ba gaban bayan liman ko da sahun baya ne na ƙarshe ba ya halasta abashi ba cewa a sai in ka musulunta ina fata ba wajibi ne a ga mashi zo sallah ta ce musulmi ne kadai ke yin sallah ina fatan fahimta dole ka bari sai in ka musulunta sannan ka shigo masallaci ai sallah da kai amma baka musulunta ba ba za ka yi sallah ba domin akwai yaudarar masu karamin hankali a cikinmu sai su ɗauka abin da ake daidai ne a ga mai gaskiya kawai shi kenan da haka malamai sun ce bai halasta wanda ba musulmi ba ya zo ce wai zai sallah inna ma ya amur masajidallahi man amana billah masu sallah su ne masu imani ku je ku rubuta sharhin qurtubi na tafsiri ya dogon bayani akan wannan matsala Allah shi da haka bai halasta ba amma shi kirista ya tsaya ya ce zai mana zai shigo masallaci ya sallah kun fahimci wani abun ko so daga nan kuma malanci malami hukuncin shiga masallaci ba alaula to malamai sun ce babu laifi insha Allah ta'ala amma abin da kamata in zaka shiga masallaci don abu kai alaula ka je ka tayatul masjid tukuna malamin Allah menene man karin bayani game da shiga masallaci da takalmi to wannan mun yi dogon bayani a katin musulmin da muke shiga masallaci da takalmi da sallah takalmi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sai an wanke ba sai an wanke takalmin ba kun fahimta saboda akwai ta bid'a da mutane ke yi ka san bida tana mutane zaki sai ga wasu wai to sun yadda hadisin ya tabbata a sallah takalmi a shiga masallaci a sallah sai ce to baro sai su wanke takalman sai ga mutum na ta buroshin wai na wanke takalmi ya shiga sallah da shi ka zama dan bida san da kai haka ina fatan fahimta abinda kawai annabi ya ce zama ka je masallaci daga takalmin kasa ka gami a cikin ka ga kazanta sai annabi ya ce ka sa kasa ka goge kai ka shiga sallah da shi sunna ce annabi ya ce kuma a ringa saboda saba yahudu nasara ne yin sallah da takalmi jama'a na fatan fanci wani abu hadisai na cikin bukhari mun kanta anan muslim da abu dauda ka ɗauki sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama ta mal nasuddin albani yayi dogon zance da bayanai musamman cikin asul na sifatu salatin din cewa sallah takalmi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai kamata wani musulmi ya ji kyama ko kyas ba a zuci in ga ana sallah takalmi saboda ta bata sunna ce ta manzon Allah Allah samu dace to wannan shine tambayoyin da mu amsa yau insha Allah ta'ala ayi hakuri yanayin nature din tambaya sa kuma annan tsawaita zamu tashi daga kan hadisin makwana amma ku dai gabata insha Allah ta'ala tunda mana sharhi ne akan shi lokaci kure mana ko imam muslim ce qala haddathana isaq bin ibrahima qala akhbarna jarirun an mansurin an musayyab ibn rafi'in an warrajin mawla al mughira ibn shuba qala kataba al mughira ibn shuba ila muawiya anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama kana idha faraga min as-salati wa sallama qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إمام مسلم حدثنا إساق بن إبراهيم إساق بن إبراهيم الحمد لله أبام حديثي قال حدثنا جرير يتي جرير يا أبام حديثي عن منصور نجا منصور عن المسيب ابن رافع نجا مسيب بن رافع عن وراد نجا وراد مولى المغيرة بن شعبة بررم بوانا مغيرة بن شعبة قال يتي katabal mugira bin shuba ila muawiya mugira dan shuba sahabin annabi ya tura wasiqa zuwa ga muawiya dan abi sufyan lokacin yana gwamna a sham anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idza faraga min as-salah wa sallama annabi tsira da amince Allah sabata ga shi kasance idan ya gama sallah ya sallame qala sai ce la ilaha illallah wahda babu abota bisa cancanta sai Allah shi kadai la sharika lah bashi da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne da mallaka wa lahul hamdu godiya gare shi take gaba daya wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan komai Allahumma la mani alma daita ya Allah babu mai bada abin da ka hana wala muɗi lima mana'ata la mani alma daita ba mai hana abin da ka bada wala muɗi lima mana'ata ba mai bada abin da ka hana wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu wadatan mai wadata aljaddu suka ce shine mene algina wadata ina fatan fahimta aljaddu matsayi duk wani matsayin mai matsayi la yanfa'u dal jaddu minkal jaddu a wajen ka kimar daraja kudin mai kudi ko darajar mai daraja ba shi da wani amfani a gare ka illa man atallah bi qalbin salimin sai wanda zuciya mai tsarki shine kawai ke da amfani a wajenka ina fatan fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a ko ko wannan zikiri idan ya gama sallah kuma yakan faɗa har suna ji gashin roto mana cewa suna jin manzon Allah na zikiri din a makon da ya gabata mun kwana mana sharhin wannan zikiri muka ce galiban azkarus sabah wal masa' da dukkan zikiru zaga an shar'anta a musulunci zaga cewa suna ɗauke da kalmomi na tauhidi da wa'azozi a cikinsu musamman ka kalli wannan yadda manzan Allah fara shi la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bauta bisa cancanta wahdahu wannan kaga tauhidi ne shi kadai la sharika la duk tauhidi ne cewa shi kadai ba shi abokin tarayya muka ce to wannan ita ce kalmatar tauhid ita ce kalmar la ilaha illallah ita ce kalmar da Allah ya ba annabi Ibrahim da cikin Qur'ani wa idh qala Ibrahim li abi wa wa qaumihi innani bara'u mimma tushriku mimma ta'budu illa alladhi fatarani sai hadi haka ne kuwa hmm wa idh qala Ibrahim li abihi ya innani wa idh qala Ibrahim sautu zukuruf libanihi a ba banihi ko mala yawwa id qala ibrahim li abi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani cewa anibra ya tara danginsa kaf da mutanen garinsu da iyayen shi gaba daya yace masu innani bara'un ni ba ni ba ku eh na yi barambara min mata abu ga abin da kuke bautawa sai ce illallabi faɗari sai wanda ya halice ni ina fatan fahimta fa innahu sai hadin shi zai ɗora kan shirya sai Allah ce mene faja alha kalimatan baqatan fi aqibihi la'allahum yarji'una sai Allah mai da wannan ta zama kalma kwara ɗaya wadda take wanzuwa a cikin bayansa dan koda wasu bace wasu tana su a ringa dawa kan wannan kalma din ina fatan fahimta wannan kalmar dai da yace annabi Ibrahim Allah ya dauka annabi Ibrahim da ita a wurare daban-daban kuma dukkan da'awar da annabawa suke kenan ka karanta suratul arafi ka karanta suratul suratul hud ina fatan fahimta da yunus da shu'ara duka wannan zaka cewa suna kunshe da da'awa annabawa suna fada la ilaha illallah sannan wannan shine sannan wani abu baya don yawa daga ji aufin mikiyar mizana yana zuwa bayan la ilaha illallah ne shi sa abin da ya fi zama mahimmanci mafi karfi ga musulmi mai da hankali da fahimtarsa shi ne fahimtar matsalar aƙida fahimtar matsalar tauhidi ina fatan fahimta da haka baya halarsa a zauna ba a karantar da tauhidi baya halarsa a zauna ba a karantar da aƙida kuma a fito da abin fili kowa ya fahimta ina faka a cewa ito ai shikenan an riga an fahimta a har yanzu akwai matsaloli har yanzu muna samun waɗanda ba sai da a ce Allah shi kaɗai ba ne kaɗai sai sun wasu dabarbaru an shigo da waɗansu kuma a gidan musulunci kakai magana wai yahudawa da nasara a ji wannan magana tukuna a cikin gidan addinin musulunci akwai wanda suke bautawa inyasi akwai wasu bautar shehu tijjani akwai masu bautar constitution akwai masu bautar son zuciyarsu akwai masu bautawa shaidan asalin shaidan mafa wanda suna zuwa fada shi simitin duka kuma zo gaba masallacin gaba sahun gaba sai abin nan to dole a zauna a karatun aqida a kantar tauhidi jama'a fatan fahimta shine Allah shi kadai ne ba abin da ya cancanta abota mashi in ba shi ba kun ga bauta kala biyu ce akwai wanda zahiri ana gani kamar sallah akwai ruku akwai sujuda ciki to akwai bauta kuma wanda ke ta zuce ce kamar addu'a ina fatan fahimta magana ce ta zuci ta aiki kuma kamar mene dogaro shine at-tawakkul kaman al-muhabba kaman wane ne wanda babi ne mai faɗi sai a makanta za a gano bai halarsa ka wani ba Allah ba yadda za ka ce ya Allah ka bani aljanna Allah ka bani kuɗi yanzu wannan addu'a kai ko to ibada kai wa Allah kaga wata hanya mai kyau kana ka ce ya Allah ka bani wance kaka ce ai wannan babu lada a ita ma ibada ce kun fahimta yau kaga wani abu kana so na bukata ka to ka sani cewa fa kana roƙon abin da kuma kana bauta Allah da wannan ina fatan fahimta wa qala rabbukum du'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati Allah ce ku roƙe ni zan amsa muku domin masu girman kai ba sa roƙona sai kira roƙon da suna ibada to wanda ba sa roƙon Allah Allah ce za shi ga wata jahannama da ka roƙo ibada da ka bi halasta ka roƙi wani a bukata abin da Allah shi kadai ke ikon yi ba ina fatan fahimci wannan abun bai halarsa ka roƙi buda ka ce buda kai mun kaza ba ko abin nan ko kai tuntube zaka faɗi ka ce shehu tijjani ko shehu inyasi ko kakana ina fatan fahimta kaga wannan abun wallahi tallahi shirka ce jama'a ba a kowa sai Allah madaukakin sarki ina fatan fahimta ko ka ce akai tunda wanda na ai baka da matsala ka doga gare shi wallahi shi ma shirka ce ina fatan fahimci wannan abun sai dai ga Allah ko da ya zama yana da sababin abin na zahiri ba a dogaro total dogara a kan shi sai dai kan gai kana kalla a yi matsayin sababi ne kawai amma ka dogara ga wani mutum yana dare ballantana wanda ya mutu ka zama mushriki kuma dole a tashi a ga mutane wannan matsalolin dalla dalla dan ba a yi ba shikenan an yi baya ba zani ne ku ta mutane a ringa yawan azumi a ringa na falfali a ringa sadaka na ce maku ko a coci ana wani azumi in dai magana sadaka da sadar da zumunci ne da gaskiya da amana ko coci ana wannan magana amma inda baka ji a coci shi ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne baka ji ba ina fatan fahimta akwai su masu da'awa masu kiran wai ai wa'azi amma kada ai magana shirka kar ai magana bid'a su ne akwai suna nan wanda suka fasa suna yan muslim brothers ko kuma abin da ke ce da su yan umma da sauransu za su cewa wai a zo a haɗa a musulunci kowanne gayya na ai a zo in an zo wa'azi ma akwai wanda ya ce maka in an ji wa'azi da Allah ka ai magana shirka ka ai magana bid'a a dai ga mutane magana sadaka da na kulkuli da sadar da zumunci ina fatan fahimta to ka kaddara malam duk mutum ya yi na abun ya yi zumbuli ya yi zadar zumunci ya kaza ya kaza amma rana ɗaya ya yi shirka me hukuncin ibadan da ya gaba ɗaya ta bare fa kamar a gama miya ne tana ƙanshi a gida ta cika unguwa da ƙanshi kawai sai a ɗauki ɗan gundulmin kashi kawai a ɗan tsefa a cikin miyar ina fatan fahimta a yi za a sha zaƙi ko ya wusa da kai za ka sha ina jin ba mai sha a cikin nan ko ba haka ba mai fata ta shi aiki kenan to abu mafi muni kuma a ɗauko faizin kana ji kana gani a ɗauko wani faizin mai kisa kamar fiya-fiya ko da kofi guda ɗaya ɗan zuba a cikin miyar ba wanda zai sha to haka ibada dukkanta idan babu aƙida babu tambi Allah ba ruwan shi da ita na fatan fanci wannan abin da haka ahlus sunna a farka ku ne aka san da yada sunna ko ga aka san da karar da tauhidi da bayanai to ku tashi ku karanta shi yasa abdul jabbar dan gina sirka bare yake cewa ya gode Allah ma da ya sa maka da madina suna hannun wahabiyawa ya ce ba don suna wannan wayar da hannun yan ɗariƙa ke da shirkar da zai Allah kaɗa san iyakanta shi da kan shi Allah ya matsayi shi faɗi wannan magana ɗin kaga ya tabbatar da su mu shirkai ne kenan ina fatan fahimta Allah shi kun ga annabi ke cewa lahul mulku wa lahul hamdu a cikin wannan abu akwai kwantar da hankali cewa mulki da mallaka na Allah kenan duk abin da ka nema ka fara nema wajen Allah madaukakin sarki kuma yan wako za ku gani a rayuwa duk sanda kake neman abu wajen mutane sai kana shan wahala ka lura kyau duk gatan da kake kace kana da wani a presidency a bila wani naka ne idan ka je kana ta bai sai kana ta wahala ce maka zo rana kaza ka zo gobe baka same shi ba ya ce maka yana serious duk ya gaggaya maka wani abuwa din amma idan wajen Allah kai ka san shi ke da shi kake wajen Allah sai ka samu kwanciyar hankali in ka samu ka san shi ne in ka rasa shi ne tauhidi kenan ina fatan fahimta walahul hamdu kuma godiya gare Allah take duk abin da muke dole mu gode Allah madaukakin sarki sai malam ce walau wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai kaga wannan zai baka damar cewa ba za ka taba tsammani ga abin da kake nema duk girman shi Allah da iko akan wannan abin kuma ka sani Allahumma la mani wa daita ba wanda ya sai bada ko kai har abin da ka ba shin mutai samu wannan akida bai zauna lafiya ba ka san cewa komai da ka samu idan Allah baka ba mu iya hana ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di idan Allah ya bude ba mu iya hanawa yan wa mu samu wannan aqida zakatan mu zauna lafiya sai ka huda da camfe camfe ka huta da jin haushin mutane haka kur ka je ka wani abu baka samu sai ka fara ganin to waye fara harararka yake ce dama ba kwayi da wani wani ya ce kaza wani dama kaza da kaza in ka san da wannan ka zauna lafiya ina fatan fahimta to in Allah buɗa maka idan ya bara ba mai iya hana maka kuma da mutane hana wanda bai sha ruwa ba haka ne ko ba haka ba wani ba zai sha ba da haka abin yake kuma dukkan mu damala ce wannan abin yana hannun Allah ne gaba ɗayansa sannan kuma wala mu ɗaya ba ma'ana ta ba mai iya abba da abin da Allah ya hana wanda yana ƙara mana tauhidi da dogaro ga Allah madaukakin sarki sannan wala fawda jaddu minka jaddu girman mai girma bai da amfani a gare ka dan kakkai rallai akan cewa muna da wani shi sa manzon Allah sarki ya cewa ya Fatimatu binta ya Fatimatu binta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya ke Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ishtari nafsaki minan nar ta hi kwaci kanki daga wuta ina fatan fahimta da yace ya Abdul Muttalib yace ya Abbasu ya Safiya duk ya kira dangin shi dake cikin musulunci yace kowa ya tashi aiki ba saboda kada mutane su yi lahira da tarin ayyuka sun ibadu sosai kai ka zo ka ce ba za ka kuma ai manzan Allah ɗanmu ne ai manzan Allah kan babana shi ne wani ce a'a kowa ya yi tukuna idan kai to shi ne manzan Allah in ka gaza sai cici ɗaka ina fata an kwanci wani abu kai ne ɗan gidan malam wani kar ka zara kai ai babanmu shi ne wani babana shi za ka wulaƙantar da kanka ne kawai tashi ka yi abin da suka yi kawai lasna wa in kunna zawi nasabin yawman alal ahsabi natakilu ko da kin muna da dangantaka mu yan manya ne amma ba mu taba dogara ga dangantakan ba yace nabni kama ibni awailuna mu ma muna tashi mu yi abin da yan ba suka yi wa nas'alu misla ma sana'u mai aiki irin da suka yi haka ake yi kaka sai ni baba na shine albani to babanka shine albani in ba ga albaninci tare ka mai amfanin ka ba ka da wani amfani ba ga albarinci a tare da kai ba baba dan shine sun samar ga cikin shine shugaban izala sama da dis shine wane da kaza kaza bai da wani amfani ba ga wani abu a tare da kai ba da haka ka tashi ka cina ka gumin ka tashi ka kwaci kanka da kanka in annabi zai ga fadi ba gawa ne ku tashi ku yi kai kuma sai ka zauna jama'a na fatan fanci wani abu Allah samu dace wannan shine karshen wannan sharhin hadisi insha Allah ta'ala sai mu koma kan matani mu ci gaba da karatun Allah yadda آه إمام مسلم يساكي تشيوا آه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة هو قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وعمر بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى بن جراء بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله قال أبو بكر وأبو كريب في روايتهما قال فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية مالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مالك أبو بكر بن أبي شيبة بام حديثي وأبو كريب ده مالك أبو كريب وأحمد بن سنان أحمد بن سنان قالوا صدقا سكتي حدثنا أبو معاوية يتي مالك أبو معاوية يا بام حديثي عن الأعمش ده إمام أعمش شي أبو معاوية سكتي أثبت الناس في الأعمش cikin ɗaliban amash ya raga cin mafi dagarta ma'ana mafi tabbaci a cikin ɗalibansa da za a samu saɓani tsakanin ɗaliban amash to za a ranjayar da maganar shi abu mu'awiya sunan shi shine muhammad ibn hazim shi kuma shi an amash da imam amash an musayib ibn rafi ga musayib ɗan rafi an warrad daga warrad maulal mugira bin shuba bararran ba na mugira ɗan shuba an mugira daga mugira an nabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya samu daga manzon Allah kira amince Allah tabbata a gare shi mithlahu irin wacce ruwaya wadda ta gabata an fahimta ko sai ce qala abubakar wa abu quraib fi riwayati ma da abubakar ibn abi shaiba da abu kuraibin a tasira suka cewa ƙala sai ce fa'amlaha alayyal mughira ni warrat mugira shi zo na min imla'i min shifta dictation yana faɗa ina rubutawa wa katabtu biha ila muawiya na rubuta na aika ta zuwa ga muawiya dan abi sufyan cewa ga kai ne ka tambaya a ga maka hadisin manzon Allah to ga hadisin manzon Allah ne jama'a kun fahimci abun ko ƙari an wajen cewa shi ne an mai imla'i ne ya rubuta da hannun shi aika da ita ƙala haddasa muhammad bin hatimin ƙala haddasa muhammad bin bakarin ƙala akhbarana ibn jirejin ƙala akhbarani abda ibn abi lubaba anna warradan maulal mugira bin shuba ƙala kataba al-mugira ibn shuba ila muawiya kataba zalika alkitaba lahu وراد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير فإنهم لم يذكر آه لم يذكر مالك حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم يا بام حديثي قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر يا بام حديثي قال أخبرنا ابن جريج ابن جريج يابام حديثي قال أخبرني عبد ابن أبي لبابة عبد ابن أبي لبابة يابام حديثي أن ورادا مولى المغيرة ابن شعبة وراد وند بررن باوني أن أبو المغيرة ابن شعبة قال شي كتب المغيرة ابن شعبة إلى معاوية مغيرة ابن شعبة يربو توسيقا زوا معاوية بابا بنشي أرواية ko can an ce mene shi warrar ya ce shi rubuta inama mu gira mashi mene ya mashi imla'i ne ko kun fahimta wannan shine suke cewa mujazi mene mazaji mursal ko shine kace sarkin zazzau ya gina masallaci ai ka san sarki ba zai zo gina ba ya halassa a faɗa ka a cikin larabci da haka nan katabul mugira bin shuba mugira ya rubuta ma'ana shi yasa warrad ya rubuta yace kataba zalika lahu warrad wanda ya rubuta din shine warrad ba kaka dauka mu gira da hannun shi sai rubuta inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tsira da mun Allah sabbata a gare shi yana cewa hina sallama lokacin da ya sallama sallah bi mithli hadithihima da irin hadisin Abu Quraybin da Abubakar ibn Abi Shayba illa qawluhu sai dai fadin da yake cewa wa huwa ala qawli shay'in qadir cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir din nan اللهم لا مانع ولا دايتا ولا مودع لما معك ولا ينفع لا اله الا هو له لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير a wannan ruwa tashi bai faɗi wannan ba sai ce fa innahu lam yadhkur a tashi ruwa shi bai ambaci cewa bai faɗi ambaci cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir din ba an fahimta muku waye wannan lam yadhkur din shine abada ibn lubaba din kun fahimta ko مالك يتوى قال حدثنا حامد ابن عمر البكراوي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال وحول السند قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش مالك حدثنا حامد ابن عمر البكراوي حامد بن عمر البكراوي يا بام حديثي قال حدثنا بشر يتي بشر يا بام حديثي يعني ابن مفضل ده مفضل قال مسلم قال شو حول السند يقوم وتمكنتا قال دوكو حديثin cewa حدثنا محمد ابن مثنى محمد بن مثنى بام حديثي قال حدثني ازهر يتي ازهر يا بام حديثي قال جميعا عن ابن عون su duka sun wato daga ibn aun an abi sa'idin daga abi sa'idin an warradin daga warradin katibin mugira ibn shuba marubuci mana sakatare na mugira dan shuba kala ce kataba mugi muawiyata kataba muawiyatu ila mugira mugira ko ko muawiya rubuta wasiƙa zuwa mugira dan shuba bi mithli hadisi mansurin wal amash ya kawo irin hadisin mansur da kuma al'amash wato ruwa da suka samu daga warrat din wannan maula dan namu gira dan shuba din jama'an fanci wani abun ko مالك قال حدثنا بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدا ابن أبي لبابا وعبد الملك بن عمير سمع ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مالك ساكت وحدثنا ابن أبي عمر المكي ابن أبي عمر المكي يا بام حديثي قال حدثنا سفيان يتي سفيان يا بام حديثي قال حدثنا عبد ابن ابي لبابا عبد دان ابي لبابا يا بام حديثي وعبد الملك ابن عمير دا ملك دان عمير جميعا سوبين دكا آه سمع ورادا سوبين دكا سنجي دغ وراد كاتب المغيرة بن شعبة سكتر المغيرة بن شعبة يقول لنا cewa kataba muawiyatu ila al-mughira muawiya rubuta wasiqa zuwa ga mughira dan shuba اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم rubuto min wani abu wanda kai ka ji da kunnanka daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi fa kataba ilaihi sai mu gira ya rubuta wa Muawiya sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu idza qada salah naji manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi yana faɗa idan ya sallama ya gama sallarsa ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba an bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamdu mulki da mallaka na shi ne sannan godiya gare shi take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai Allahumma la mani'a lima daita ya Allah ba mai bada ba mai hana abin da ka bada wala mu'tiya lima mana'ata ba mai hana abin da ka bada wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu sannan kuma girman mai girma baya da wani amfani a wajenka ƙari a wannan kawai na wacce ra'ayi shine cewa yanzu mun cewa asal ashe sos ɗin rubutun asali shi mu'awiri ne ma daga mugira cewa rubuto masa ko to imam muslim ƙara cewa qala haddathana muhammad bin abdullah bin umayr qala haddathana abi qala haddathana hisham an abi zubair qala kana ibn zubair yaqulu fi dubri kulli salatin hina yusallimu la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'ma wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'u al-hasan الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحلل بهن دبر كل صلاة إمام سيتي قال حدثنا أبو محمد ابن عبلا بن نمير محمد بن عبلا بن نمير يا بام حديثي قال حدثني حدثنا أبي يتي بابانا مال عبلا بن نمير يا بام حديثي قال حدثنا هشام هشام أبام حديثي عن أبي الزبير أبو الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة أبلا أن زبير يا كسنتينا فدا bayan kowace sallah da yake sallamewa yace hina yusallimu lokacin da yake sallame sallah sai ce la ilaha illallah ba abun bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai bashi da abokin darayya ina fatan fahimta muna ƙara gane mahimmancin tauhidi ko yanzu kaga wancan zikir da muka yi sai da aka ce zo da la ilaha illallah ko ba haka ba yanzu a wannan ma la ilaha ta fito ina fatan fahimta ina ƙara na mata mu san kimar wannan kalma din ne mu san abin da ke kanta a kulla da shi Allah sa mu dace mun ce insha Allah abin da shafa aqida ba da za mu samu kulitafai guda biyu za mu sa ash-shari'a da kitabu ibn abi asim as-sunna kenan wanda za su ga taimakon wajen tattauna aqida sallah sannan da alƙawarin da muka muku cewa za mu ga samun wasu littafai na aƙida ƙanana ana saukewa kamar ƙarshen wata kwana biyu ko an gaba su insha Allah ta'ala Allah sa mu dace sai ce la ilaha illallah lahul lahul mulku wa lahul hamdu go mulki da goda duk ga Allah suke wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai la haula wala quwwata illa billah babu alhaul shine karfi ko kuma alhila ina fatan fahimta babu ba ka da wato alhila wata dabara wani saba da za ka yi baka da shi wala kowa sannan kuma baka da wani ƙarfi wanda zai iya ka istiqlal da wannan abuwa din kace kana da you are very smart you are intelligent kana da yadda a'a you are intelligence ba zai iya rike rayuwarka ba ina fatan fahimta sannan karfi na mulki karfi na kuɗi karfi na jiki bai yi maka komai malam in haka ne ko kalla masu karfi ne Allah ya kare su a duniya masu ƙarfin mulki da fal ƙarfi na sarauta da ƙarfi na kaza gudanar Allah karya ruban da Allah karya farisa ya kara ruwan ya ruguza su a lokaci ƙanƙani da suna cewa man ashadu ga kafin su kuma suna cewa man ashadu minna kowa ko ba ma samu rufa da yana fasa bul'ama alal huda wa kalu man ashadu minna kowa an nuna masu shirya na wa ma'adu mene wa qalu man ashadu minna quwwa adu kenan wa ma sabu kuma fa dai nan fasamu aba alal huda ma'ana masu ƙarfi ne waɗannan kamar da alawa mu labari amma Allah lokaci kaɗan sai aiko iska ta ringa wacce kali da su ina fata mun fahimci wani abu so kakka da Allah baka mulki kace zaka yi kama karya kun fahimta ya kamata Allah baka mulki ka san jarabawa ce Allah ya maka ko Allah baka karfin kuɗi da karfin faɗa ka aji to ka san cewa wannan Allah jarba ka ne akai la haula wala quwata illa billah ko ba haka ba sannan kuma duk wanda kake da shi ka sani sai ka gama kuma sai gane baka da shi gaba daya don haka wannan akida ce har ma manzo Allah cewa ita kalmar la haula wala quwata illa billah tana ga cin kanzu min kunuzil janna zamu zo goban Allah kai mu za mu sharhin waɗannan mas'aloli da kuma sauran masayin Allah kan bari mu buga mu fasar hadisin annabi ce kuma la ilaha illallah ba abota bisa cin ta sai Allah shi kadai wa wala na'budu illa iya ba fa za ta sabu ba bindiga aro ba za mu bauta kowa ba in ba shi ba haka ba aqida ake so musulmi zo na diddike fa duk inda ka je ka bayyana musulminka kakka taba zuwa waje ka ringa nono kana so a saji ka saje da wasu ina fatan fahimta yau ba kwa ganin arna ba sa kara ka je ofis ita ga wani katon hoton jesus sai ka ja aji wani a gaban tebur ko ba haka suke ba ga bible a nan kuma a wai kai yanzu baka so a gane kai musulmi ne ko ba musulmi ba ne ba ta kun fahimta ana samun wani awon fa na taba shiga wani ofis aka ne sallama bayan ne sallama wani ya sallama sai mutum ya nuna mashi shi dan me za a riga mai sallama a ofis musulmi ne kuma shi a ce ai nan ba wai na musulmi ne ko na kowa da kowa da kyau a ce excuse kawai shi kenan wannan kuma waƙiyar ne abin ya faru a gabana haka yin ga faruwa musulmi ka wala na abu da illa ya a ganka da gemu isasshe mala a ganka da wandonka daidai da sunna mala ina fatan fahimta a ji kana subhanallah walhamdulillah da qur'anin kamalan da an samu faraga aka dauko kana ta tilawa ko saba'una dinga komai kana karatu kakka taba jin kunya kai musulmi ne kakka taba jin wani shi'uri bin nakas a cikin wani taro ko a ina ne ina fatan fahimta kada za ka to bismillah rahman alhamdulillah ko kuma bismillah wa salatu wa salam rasulillah ko kaga magana kace subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta in aka ce ka kawo addini kace to kai musulmi ne ina fatan fahimta a to za ka faɗa da faɗa wasu ka faɗa ba za a jawo shi ba ka ce babu ƙarfi da su ga Allah a wannan laifin ka kai larabci to ai turanci mu ma addinin kiristanci ne mu ma turanci dan babu da turanci aka rubuta kawai qur'ani shi ma rubuta larabci ko shine laifin ko to kaga sai addinin turanci kenan sai a dauko ne yare a sa a Najeriya ba haka bane ba kawai musulmi ba su da baki ne wani lokacin su za su yi abin nan so haka kawai ka ringa bayanar da addinin ka inda ka zo kai da'awa zuwa gare shi ko daina narkewa a cikin su ina fatan fahimta shi ne ce wala na abudu illa iya ba fa za ta taɓa bindiga arba zan bauta kowa ba sai Allah maɗaukakin sarki sai ma annabi ke cewa lahul ni'ima ni'imomi gaba ɗaya jinsu su gaba ɗaya ga Allah suke an fahimta ko walahul fadlu dukkan falala na Allah ne walahul sana'ul hasan jinjinawa da yabo mai kyau na Allah ne la ilaha illallah mukhlisin lahu dina ba abota bisacin ta sai Allah shi kadai muna masu tsarkake addini gare shi ne mukhlisina lahu dina muna masu tsarkake addini gare shi kadai walau karihal kafiruna ko fa da kafirai ba sa so haka abin yake wa qala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama don kawai kala shine abla dan zubair kenan abla da suke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubra kulli salati manzon Allah sallallahu alaihi kasance yana bude murya da waɗannan kalmomin bayan ya gama sallah ina fata mun fahimci wannan abin Allah samu dace tun da ana mana lokaci ya kure za mu ja birki a nan insha Allah ta'ala sai Allah kai mu gobe sai mu tashi da muka da sauran sharhin hadisan da matsalolin na so mu gama hadisan azkar ne gaba ɗaya sai mu yi ta matsala da suke matsaloli da suke fama suke da alaka da wajen ina fatan fahimta kamar sallah addu'a da ake yi bayan an gama sallah addu'a jama'i wanda ce a karanta falaki da su kafa bakwai bakwai ko ba haka ba da yi zuwa ne ko duk za mu tattuna matsalar insha Allah na'am wa alaikum salam na'am a'a wannan duk bayan salawatul makatuba ne wasu lafazin hadisi sun ce ba dubura salatul makatuba wasu kuma yanayin ya nuna cewa bayan sallolin farilla kamar wannan da yake cewa bayan sallolin farilla abdullahi zubair ke shi kuma annabi haka yake an fahimta lafzul am sai iya kance shi da yaya manzon Allah din yayi ya sabai suka bayan sallolin farilla ne kawai yanzu ba ka masalla na bala kace Allahumma anta salamu minka salamu tabarakta ya jalal wal ikram ba an kayyade da da farilla sannan kuma aikin salaf bai gudana cewa suna wata salla ba in ba ta farilla ba ka fahimta Allah kai mu lafiya yanzu kaman kaga addu'a akan yi addu'a a majalis na, ilimi amma kaga daga hannu da mutane suke ana addu'a sai ga mutum sa daga hannu kaga wannan shi ma matsala ne ya ga abin da suka ce shi ma bid'a ne ina fatan fanci wani abin an ce ana kaba da Allah makasin lamin kace da kaka kauna ga hannu in ma zaka ce amin albani ce sai ka fada a sirrance albani ko kuma uthaymin ina fatan fanci wani abin na'am wa alaikum salam duk za mu zo kan tana ga cin matsalar za mu tattauna a kai in Allah kai mu wai za ga mutum an gama kuma sai ga an shafa ɗin shi haka wa alaikum salam na mene ba mu zuwa wannan muke magana ita kuma ita kuma magana daga hannu ya ake dagawa din saboda ita ma wata matsala ce daban kuma matsaloli daban-daban masai ne daban-daban wanda nake so in Allah ba mu iko mu sassare su ɗaya bayan ɗaya Allah sa mu dace tsawon fada dai da Allah ka ba mu lada laifuka mu da yafi laifuka kurakura mu Allah ka yafe mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله